eh guda biyu tambaya ta farko dan uwa yana cewa Allah ya kara malam lafiya da nisan kwana yace tambaya ta ita ce menene halaccin yin family planning wato tsarin iyali a addinin musulunci tsarin iyali kala-kala ne akwai tsarin iyali na a dakatar da mace kwata-kwata ta daina haihuwa a ce 'ya'yan da ta haihuwa sun isa ba tare da wani uzuri ba karɓaɓɓe a shari'a wannan haram ne wannan haram ne dakatarwa toshewa hanawa mace ko ta ɗauki ciki a zubar ko a tsoratar da ita a ce in ta yadda ta ɗauki ciki a maimakon aurenta duk suna yi amma tsara haihuwa a ba da gap 'yan shekaru kaɗan-kaɗan tsakanin yaro da yaro wannan ba laifi a shari'a saboda samar wa yaron lafiya da kuma uwar yaron a sama mata hutu da lafiya kuma yana magance kunika shine haihuwa akai-akai wanda yana galabaitar da mace musamman mai karamin karfi wacce take cikin talauci ko mai gidanta yana cikin talauci ba laifi a spacing a ba da gab da ɗan rata ya danganta da shawarar da likitan ku ya baku in ta shekara kaza ɗan ya yi ƙwari ita ma jikinta ya yi ƙwari shi kenan sai ta sake ɗaukan ciki ta yi wannan kaga ba a dakatar da haihuwar ba ana daidaita ta ne saboda ciki goyo ciki goyo ciki goyo akwai wahala wasu yaran su ta mutuwa kafin wasu ka gama ta galabaita babu nonon da za ta shayar da yaron ga wani sabon cikin ta ɗauka to idan mutum ya yi tsarin iyali a wannan ba laifi ba ne ya halatta ko da ba wannan larura a tsarin iyali kamar macen da take tana da wani ciwo a jikinta kuma likita ya faɗa cewa barinta ta ci gaba da haihuwa akwai haɗari a rayuwarta to kaga wannan ba wai matsalan yawan haihuwa ne akai akai ba a ita haihuwan ne ma gaba ɗaya in aka barta tana ɗauka to za ta iya galabaita ko ma ya salwantar da ranta wannan ya halatta ya tsarin iyali a bata ta huta ko ma a dakatar da haihuwar gaba ɗaya saboda kaga ai ba za a zo a rasa ta ita dan a nemi wani wadda na gaibu ne zai zo ba abu na uku ya halatta a tsarin iyali family planning ga matar da take ba ta iya haihuwa da kanta kullum sai an mata siyas sai an mata tiyata tana galabaita ba ta da ƙarfin numfashin da za ta iya haihuwa da kanta sai an taya ta to kuma sai an yi mata tiyata an yanka jikinta to shi kuma yanka jikin yana da wani adadi da likitocin suke faɗa wanda kada a bari a yanka ta fiye da sau uku ko sau kala ko sau ya danganta ga yadda tsarin ilimin zamani yanzu ya kawo to duk matar da ba ta iya haihuwa da kanta sai da tiyata sai ta galabaita watakila ma babu kudin tiyatan kuma in ta ci gaba da haihuwa ma za a zo inda za a yankan ma babu duk an yanyanke wurin gaba daya to sai ya zama hadari ko dai ta haihu ko kuma ta mutu to shi ma wannan ya halatta ya tsarin iyali dan a kubutar da rayuwarta a hana ta ta dauki cikin ko da ku tana so ta dauka a dakatar da ita su likitocin su suke faɗan iya adadin haihuwa nawa ne da dai suna cewa iya uku ya isa duk wanda aka yanka ta sau ɗaya ta haihu sau biyu ta haihu sau uku ta haihu to a ɗaure mahaifar a dakatar da haifar ko kuma ta dinka shan magani kar ta haihu mace mai hawan jini mai tsanani ko mace mai ciwon suga mai tsanani wanda yake da tasiri da yawan tashinsa lokacin da ta ɗauki ciki to shi ma likita suna tsoratarwa cewa ɗaukanta ciki ya rinka yawan tayar da hawan jinin zai iya kashe ta wataran ran ko kuma ciwon sugan mai ƙarfi zai iya illata ta to shi ma wannan ya halatta malamai su ba ta fatawa cewa ba sai ta haihu ba ta yi haƙuri ta yi family planning akwai wasu uzurorin da dalilai da yawa da likitoci ka iya faɗa sai a samu malaman addini sai a tambaye su amma haka kawai mutum ya zauna a gida ya ce shi yaya biyu zai haifa kawai to shine wanda malamai suke cewa rashin halarci in ta ɗauka kuma sai an zubar wala taqtulu auladakum khashyata imlaq wala taqtulu auladakum min imlaq mutum ya ce sai iya mata ko iya yaya uku zai a haifa kawai biyu maza ɗaya mace shi kuma da aka zo lissafi a gidansu shine na goma sha bakwai lamba ta goma sha bakwai ne shi a gidansu amma shi ya auro matarsa ya ce iya uku ya isa wani kuma ɗaɗe ne saboda albashinsa bai da yawa amma kuma zai haifi ɗaya ya tsaye da haihuwa amma kuma zai je siyo kare ya ajiye karen nan yana ciyar da shi abin da ɗan adam ma baya ci baka bauta wa Allah baka bauta wa shedan duk irin wannan tunani na banza a'a yana cewa shi ɗansa wanda ya kula da shi ya kaza saboda ya mutu ya bar masa kaza shi kuma da aka lissafa ubansa ko silifas bai bar masa ba ko silifa uban ya rayu cikin talauci shi kuma gashi ya tashi ubansa bai masa komai ba amma gashi ya samu wadata har ya samu babban aiki yana cikin rufin asiri amma ya hana matarsa ta haihu mata suna wani fatawa da yawa mace ta bugo tana kuka mijinta multimillionaire mai arziki mai kuɗi sosai amma ya ce wallahi wallahi in ya ganta da ciki ko ita ko aurenta ko cikinta ko aurenta ni dai ban san adadin fatawar da mata suke min akan ya ce fa a zubar in ba a zubar ba aure zai mutu me ya faru ya ce kawai bai da ra'ayi ke ba kya ganin rayuwa ne ke ba ki san halin da ake ciki ba amma fa yana da gidajen haya kadai a gari kaza ba za su yi sahuwa gidan haya ɗaya idan ya bashi ya bawa ɗa ɗaya zai iya rike shi ya tara su ya ajiye wannan ɗan ƙwaya ɗaya ko ƙwaya biyu duk su yake tarawa wa ya ce ka je ka rayu ka tattara ‘ya'yanka kuɗi za ka ta tara musu hajiya maka kai naka uban nawa ya tara maka to irin wannan tunani ne wanda yake na kuskure in bature ya yi abu shi ra'ayinsa ne bai da addini amma kai kana da addini akwai shari'a karka rinka abu na rashin tuntuɓa rashin tunani da sauransu wani ya ya hana matar haihuwa ‘yan uwansa kuma sun zo sun kewaye suna cewa Allah sa ya mutu su samu gado tun da bai da 'ya'ya da yawa su kuma jahilci ba ilimi su sun ɗauka tun da 'ya'yan ba yawa kuma yana da kuɗi da yawa to ai tun da su danginsa ne da su za a raba gado shi jahilci da rashin yarda da ƙardara su ma rashin hankali da sauransu kawai ka yi abin da Allah ya ce ka yi ka nemi taimakon Allah ya kula maka da 'ya'yanka ya kula maka da zuri'arka amma abubuwan da mutane suke yi na cutar da matansu da cutar da 'ya'yansu wannan ba daidai ba ne kuskure ne kuma ya kamata ku sani duk yaron da ka haifa malam kana ji na duk yaron da ka haifa wallahi da arzikinsa yake zuwa idan akwai wani uba da yake tunanin arzikin ɗansa a hannunsa yake to ya bari in ya mutu ya ga 'ya'yan za su mutu babu wani uba da yake arzikin 'ya'yansa a hannunsa yake ba babu shi kai riko ne ake baka in ka faɗi ka mutu sai a ɗauke arzikin kulawan sai a bawa ƙaninka ko kuma a bawa yayanka ko a bawa wata mace duk ɗan adam idan ka gan shi wallahi ko ba uwarsa ko ba ubansa wallahi aka jefa shi zai rayu in dai kwanansa bai ƙare ba da haka Allah ce nahnu narzuqukum wa iyyahum mu muke azurta ku ku iyayen wa iyyahum da 'ya'yan. a wata ayar Allah ce nahnu narzuquhum wa iyyakum mu muke azurta ‘ya'yan kuma mu muke ba ku arzikin daban kuma arzikinka daban arzikin ɗanka daban yaushe ne ne za a samu uba talaka miskini baya iya ci baya iya sha ya zo ya haifi ɗa mai bala'in kuɗi da zai iya riƙe garinsu ba sau nawa ne ake samun ɗa talaka ubansa kuma mai kuɗi arziki mawadaci inda shi yake azurtawa to me yasa bai yi wa ɗan arziki ba kai ta tura shi kasuwa ya ƙiye kuɗi kai ta kai shi makaranta ya ƙiye gane karatun dan abun ba naka bane haka kar wani uba ya ɗauka cewa wai arzikin ƴaƴansa wai a hannunsa suke a'a da cin su da shan su a hannun Allah yake kai dai mai gadi ne mai kulawa Allah yake baka ka kula da su haka ku yi abin da shari'a ta ce ku huta ku daina bin abin da zamani ya zo da shi in baka mutum zai je amsa tambaya a wajen Allah Allah gyara mana hanya wannan ya ce assalamu alaikum don Allah malam bayani nake bukata akan shin ya halatta a ba da wani abu wanda ba kuɗi ba a matsayin sadaki ko kuma a hada da kuɗin da wasu kaya a bayar a matsayin sadaki wannan ya halatta sannan ya ce muna buƙatar ƙarin bayani a wayar mana da kai akan abin da ya danganci kayan ɗaki da kayan kicin shin hakkin miji ne ko hakkin mata a aure wannan na jin lokaci ya yi ne wato ko ya haɗu da wasu sun ɗan man shimfiɗa to abu na farko shine wancan tambayar ana ce as-sadaqu bil manafi' ba da sadaki da wani amfani ba kuɗi ba ya halatta ko bai halatta ba akwai maganganun malamai da saɓani amma idan da yarjejeniya ya halatta ina fata ana fahimta ya halatta an yi aure da aikin gona da kiwo kamar yadda ya zo a cikin surfin ƙasas isa annabi ibrahim annabi musa da wancan bawan allah salihi ko kuma da annabi shu'aib da ya ce inni uridu an unki haka ihdabnatayya hataini ala an ta'jurani samaniya hijaj fa in atmamta asharan fa min indik wa ma uridu an ashqa alayk ina so in auren maka da yata ɗaya daga cikin yayana guda biyu wannan yake nuna ya kamata ƴan mata su gane uba ke aurar da ya ba ita take aurar da kanta ba yace inni uridu an unki haka ina so in auren maka ihdabnatayya ɗaya daga cikin ‘ya'yana mata guda biyu, ala a bisa sharaɗin za ka yi min aikin ƙodago shekara takwas, za ka rinka zuwa gona, za ka rinka zuwa noma, za ka yi min hidima ta aikin ƙodago shekara takwas shine sadakin yata, fa in a tamamta ashirin in ka cika shekara goma ma, ka kyauta ni ba na son tsananta maka, kuma da sannu za ka same ni insha Allah cikin salihan bayi. annabi Musa ce qala zalika baini wa bainaka ayyamal ajalain qadaytu fala udwana alayya wallahu ala ma naqulu wakil ko shekara takwas ko shekara bakwai wannan ni tsakani na ne da kai duk abin da naga dama zan iya yi amma dai Allah ya wakili ne akan abin da muke na yarjejeniya ka bani yarka ni kuma zan maka hidima wannan sai da annabi Musa ya shekara goma shekara goma a Madiyana kenan bayan ya baro Misra ya gudu daga zalincin fir'auna da ya zo ya zauna sai da ya gama wannan aikin shekara goma cap cap ya ɗauki yarinya matarsa ya kuma koma da ita misra to kaga idan uban wani yarinya wace yarinya ya ce ya yadda zai baka yasa yana da gonarsa da ake masa faskare ka je ka rinka zuwa kana masa faskare na shekara uku yayi idan yana da gona yana zuwa ana masa noma ana shuka ya ce zai baka yasa ka rinka zuwa noma da shuka duk shekara ka yadda ya yadda ya yi wani as-sadaqu bil manafi kaga ba kudi aka bayar to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aurar da yarinya ya aurar da mace da Qur'ani kaga Qur'ani ai ba kudi bane yafi kudi ma bawan Allah ne aka zo neman sadaki zai aure babu manzo Allah ya ce ka haddace wani abu na Qur'ani yace kwarai na haddace alam nashra wal layli suwa tini suwa duha wa shams din na haddace shi ka iya su eh ka iya sai ce to zawwajtukaha bima ma'aka min alquran na auren maka da ita ko a wata riwayar ankahtukaha a wata riwayar mallaktukaha zawwajtukaha ankahtukaha mallaktukaha bima ma'aka min alquran na auren maka da ita da abin da kake da shi na alkur'ani sadakin yarinyar nan ka je ka koya mata hadda qur'ani shine sadakin kaga nan ma ba kuɗi bane da haka kenan ya halatta mutum ya bayar da wani abu ba kuɗi ba a matsayin sadaki idan iyayen sun yarda ita ma yarinyar ta yarda to ballantana a hada sadakin kuma da wani kaya ko da shanu ko da awaki ko da gona ko da motar ɗiban kaya a ko da wani abu ko da wata rijiya ko da wani abu da duka dai abin da aka ga za a hada da shi ko shi kadai a ce shine sadaki wannan ya halatta sai magana kayan ɗaki da kayan kicin da wayewaye da sauransu tarkacen da mata suke zuwa da shi gida hakkin waye hakkin namiji ne hakkin namiji ne shi ita mace kawai abinda shari'a ta ce a baka ita ita kadai a baka ita su zo ta yi maka hidima kai kuma a maimakon baka ita za ka ba ta sadaki Daka in an baka ita duk uban da ka zo ka nemi yarsa ya ce ya auren maka ita kawo sadaki ya karɓi sadaki kai ka ba da sadaki shi kenan kai shiru shi ma kuma ya baka ya ya shiru duk kun yi daidai ba ku saba Allah ba bayan sadaki baka kawo komai ba ka dai ɗauki ya ka tafi da ita an san dai ba a titi za ka ajiye ta ba dole ka nema mata inda za ta zauna sannan kuma dole dai ka bata abin da za ta ci dole ka bata suturar da za ta saka ko to shikenan kenan ana iya yin aure da sadaki kawai to idan ka ɗauke ta kuma gadon da za ta kwanta kujerun da za ta saka a falanta cokalin da za ta yi maka abinci ka ci tukunyar da za ta ɗora maka gas ɗin da za ta ɗora maka itacen da za ta ɗora murfin da za ta ɗora maka to kuma sai an kawo maka daga gidansu a'a kai za ka nema an kawo na na aisha gidan annabi ba a kawo ta da ko ɗaya daga ciwon abuwan ba haka mata suka ɗauko ta suka kawo ta empty har ma annabi ya ce ya na ga shiru haka kun tafo kaman ba amarya kuka ɗauko ba ba wani ɗan wake-wake naku na mata ya ce ai da kun riƙa yin atainakum atainakum fa hayyuna nuhayyikum mun zo muku mun zo muku ku gaishe mu mu gaishe ku annabi ya koya musu dan abin da za su faɗa wai dan a nuna mana halaccin yan wake-wake da mata suke in sun kawo amarya ba laifi bane a shari'a Ustaz, ko baka ji ba? Ku daina tsanantawa inda Allah bai ce a tsananta ba. To, ba fi na buɗe ƙofa ba ne, lokaci ya ƙure amma wata zan yi bayani. Da abin da ya halatta bai abin halatta ba. Kuna gane ni? Yarinya ka ne ma? ko da aka je neman aure waliyinka me yace muna nemar wa ɗanmu ‘yarku wance a bisa sadaki naira dubu kaza ba shi ka nema ba wannan abin da aka bada aka rubuta shi mala'iku suka rubuta shi suka shaida su shi suka sani da haka da ka zo nema ka nema da gado ka ce ‘yarku da gado ‘yarku da katifa ‘yarku da plasma ‘yarku da kujera ‘yarku da kaza babu to a ina aka samu wani abubuwan al'ada kuma al'adan ma wasu ne daga cikin mutane suke ba duk duniya ne ko ina ake ba a nan nan saudiya in kawo jirgi a nan nan misra a nan nan kuwait a nan nan kaza in kawo jirgi awa hudu awa biyar ka isa duk wanda ya je ya yi aure a can yar kawai za ka karba yar za ka karba abinda za ta shigo maka da shi da kit a cike da gulagulai da ‘yan kunne da sarƙa da awarwaro shi ma kuma duk kai ka siya kafin aure shi kadai za ta zo da shi yanda suke yi kai za ka kama gida daman su a can yadda suke ba da hayansu na gida ba irin mummunan hayar wahala mai gidan haya in yayi haya gidan haya shi zai yi gida gidan haya ya zuba gado ya zuba gas kuka ya zuba kayan kicin ya zuba cokala ya zuba kwanukan cin abinci ya kawo zanin gado ya kawo injin wanki ya kawo komai komai full option haka suke ba da haya gidajensu kuma shine haya mai daɗi kawai idan ka zo sai a buga maka lissafi nawa za ka rinka biya duk shekara ko duk wata idan ya zo sai ya buga lissafin kuɗin da ya saya ɗin nan a hankali a hankali kana haya ɗin nan kana zarewa don haka za ka shigo gida baka da komai iyakaci akwatin kayanka kawai injin wanki akwai injin dafa abinci akwai komai akwai shine almafrush kenan haka suke yi da haka mutum sai ya je in kuma gidansa ne to dama gidanka ne matarka za ka kawo sai ka je kasuwa ka siyo wannan komai da komai ka siyo gadajen kwanciya ka siyo gas kuka ka siyo cokala ka siyo kwanuka kai fa mai gidan kai ne za ka yi wannan shine ya dace da shari'a ya dace da al'ada mai zaman lafiya to amma mu Allah ya taimake mu sai Allah ya juyo mana da abun yaya aka ya aka yi sai aka rikitar da abun rikicin ya zama mai amfani mai albarka kawai gidan mata ne a kawo maka yarinya a kawo maka shambalelan gado wani gadon ma guda biyu za a kawo wani ma har uku wai al'ada wai in kai daki uku wai sai a ce to ai sai an sa kowane daki sai an sa mai gado masu wadata duk inda suka ga daki sai sun ajiye ma gado guda ɗaya fa za ka kwana a kai sauran aljanu ne za su yi ta kwana a kai wallahi tallahi wallahi aljanu ne za su kwana a kai duk wanda ya gado biyu uku hudu ya tabbatar na biyu da na uku aljanu ke kwanciya a kai haka yake to amma alfahari su kawo maka gas kuka su kawo maka kayan kicin rayuwa ta yi tsada al'amura sun lalace yanzu duk wanda Allah ya jarabe shi da ya mace yana cikin bala'i da tashin hankali wallahi nake gaya muku it's not easy tashin hankali yanzu ya budurwa a gida aurar da ita ba karamin bala'i bane ga talaka kai mai kudin ma wallahi sai yayi tanadi da gado dubu talatin dubu arba'in dubu ashirin gadon dubu hamsin hannu na shi ake ana ɗaukan hoto yanzu gado yana haura ne daga miliyoyi ne miliyoyi katako fa kuran kayan kicin ka je ka tambaya nawa ne kwanon cin abinci guda ɗaya kwano na wanda za a sa miji abinci akwai na miliyan kaza miliyan kaza wallahi dubu ɗari kaza ne ku tambayi mata kwano na cin abinci fa kwano da a wannan da faranti dubu ɗari kaza wannan na masu ƙaramin ƙarfi amma wai duk wannan a zo a zuba ido a kyale wai ana jiran wai gidan amarya ko suna da hali ko ba su da hali wai sai sun yi ba dole sai ta ɗaga muku aure ba don haka duk wanda ya zo neman aure in yana da hali kurin ya yi wa yarinya kayan aurenta in ka yi karamci in ka sake ta ta dawo da shi alheri ne kai ma ka ci moriyarta in ba kai karamci ba an ka sallame ta ta tafi ta bar maka kayanka in ka auro wata ka ajiye ta a ciki abin da ya kamata a yi kenan a sauƙaƙa aure saboda maza sun fi ƙarfi kuma a haƙiƙanin gaskiya nauyin ya yi yawa 'yan matan sun yi yawa wanda Allah ya jarbe shi da 'yan mata uku hudu kansu ɗaya ya zai ina zai sa kansa to shine kuke ganin auren baya yiwa don haka da kayan kicin da gadon da zaka kwanta da kujerun falo da labule da waye ga baki ɗaya namiji ne ya kamata yi amma kuma ba haramun bane idan gidan amarya sun kawo maka al'ada ce mai mugun kyau in an kawo maka ko ba ka bane ba amma da za su ki kawowa wani ya ce sai an kawo shikenan ai wani yaro ya zo gidan wani dattijo wai shi ahlus sunna ne yaron shi da yazo neman auren ma bai turo kowa ba da dan gemun sai taho ustaz Alhaji barka da yamma ina gaji a lafiya kalwa tsoho ya leka shi ya ce wannan fa wane ne yace me ne mai yarka ne yace to aka zamanin ya kawo yace kai baka da uba ne yace ina da shi yace baka da kanin uba yace ina da shi yace a sunna sunna yace to yace to ba laifi yace me yake tafa da kai ya ce ya zo neman yarsa ne ya ce to aka zamani ya kawo to Allah rufe asiri to ba laifi aka yi magana ya ce to yaro da ya ce shi sharaɗin da yake so yana so ya gaya masa al'amura an waye yanzu an gane addini aure na sunna za a yi ya ce a ba komai mu ma ai sunna muke mu ba arna bane ba yan bid'a bane in ji uban ya ce za ka ga auren sunna kuwa wallahi aka yi gaba ya ce sunna ko ya ce ba damuwa ba laifi insha Allah ka je ka daidaita da yarinya kun daidaita a bisa tsarin sunna yadda za ku daidaita da ita a sunna a tsarin sunna ka je ka yi abu nan daidaita yana son yarinya tana son sa haka zo sai ya dan kullo dan sadakin sa ya kawo ce wannan fa yace eh sadaki ne ya kawo to yanzu ya za shikenan yace eh sai daurin aure da ciri yace shikenan sadaki an bayar kawai shikenan bai kawo kayan lefe ba bai kawo kayan kaza ba bai kawo kayan kaza ba dan abin da ake yi dan abin isani shi usas ne shi kudin ma baya bayarwa na taimaka ma baya yi ka san wasu suna mummunan fahimta wa addini rashin wayewa ba su ɗaukan abin daidai tsoho ya ce to ba damuwa yaushe kake so a yi auren ya ce lokaci kaza ce to za a ɗaura aure ya ce to ina shaida maka wallahi yarinyar ɗan ita kaɗai ka nema a wajena kuma ita kaɗai za ta zo ita kaɗai za ta zo ɗaukan amarya ma ka zo ka ɗauki kayarka amma fa babu gado ba katifa ba kayan kicin ba kujera ba labule ba duk abin da ake gaba ɗaya na al'ada tun da sunna kake so to ka je kai sunna malam yaro ba sai fara ribas ba wallahi sai fara aiki to yanzu yanzu yanzu abinda baba yake nufi haka za a yi kenan aka ce ai kai ka nema yace wallahi haka za a yi haka ya tukuikuye yarinyar nan ya bashi ita ya kai masa yace ka je ka samu ka kama gida ka nemi gadon kwanciya in baka ya kuma sai na baka gadon da za kwanta in baka ya kuma tukunyar da za a tuka maka tuwanka sai na baka cokalin da za ka ci abinci saboda baka da kunya sai na ɗauka na baka ya ce ba nan bayar ba sadaki kuma dole ka bani ya ɗauko sadaki ya bashi ya soke kayansa ya ce ke ki je ku ta fafata da ɗan wanki ahlus sunna ku ta bugawa yanzu wani tsohon ya yi laifi bai laifi ba to kaga ana ɗan sassautawa akwai abubuwan da ana ɗan sassautawa yawwa kaji wani wani akwai mugunta wancan mutum la ilaha illallah kaji wata dariya ka dan daga kafa su ma su dan daga yan kayan da ake bayarwa ka kai musu al'ada ce yan kayan da ake kaiwa a kayan wane ne a dan abin isani a dan kudin aure duka in ka lura kudin akan kai yake karewa dauki ka kai musu saboda kai ma za a kawo maka kaya a kawo maka gado a kawo maka katifa wallahi labule kawai aka baka na falo ɗaya wallahi a yau labule aka ce ka sa kwatin kurin a falo ɗaya in ka ji kuɗaɗen hankalin ka sai ya tashi kuna tada hankalin iyayen yara wallahi ballanta na gado zanin gado guda ɗaya ka san nawa ne yanzu yarinya budurwa za a mata zanin gado sai a mata kala biyar shida bakwai saboda bi zai yi ce ta shimfiɗa zanin gado guda ɗaya ba bi zai yi ba cokali nawa ake sai da shi kwanon cin abinci nawa ake sai da shi gas kuka nawa ake sayarwa ku rinka sauƙaƙa musu kawai sai mutum ya zo ya nemi yarinya aure komai a kawo mai ku zama masu karamci alaji na san rayuwa al'amura su abin nan don Allah ba sai an sha wahala ba za mu sai gadaje za mu kai mata su gas kuka da za mu kai tunda Allah ya rufa mu asiri kaga mutum attajiri ya je ya auro yar talaka kuma ya tsaya yana tagumi yana jira a kawo mai kaya ka gama kura ubanta ya ci bashi ana ɗaura aure kuma washe gari kun tafi umara ka kashe uban da bashi kuma kun tafi umara subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi